المستقيم ولا عدوان الا على الظالمين وجد الله بشاري ويكون امري واحلل عقدة من لساني يقول قولي وقال كلام خير ورحمه الله وبركاته يوم ثلاثة شهر وطن بالمساعدة shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu bayan jira na ba da jira da wasu yamma da mawukan da wadiya wanda ya yi na ɗari da uku ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ɗari da uku da biyar idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da sittin da bakwai za mu tashi darasi na ɗari da sittin da bakwai tashi na ɗari da sittin da shida a cikin kitabun ƙasa hadisi na dubu daya da tsayin da yi inda ba da yake cewa ba ku kusa za su fita fil asna muna cikin babin wato kitabun fasaha littafin da yake magana a kan rantsuwa to kuma yanzu za mu zuwa ne na biyar inda ba da yake ba ku kusa za su fita fil asna babu da yake tabbatar da cewa lallai duk wanda ya kuma wa wani abu ba ya ce wani haƙoƙi wani za a ce a kan wani abu ne wa ma su ma'ana da abu da yake kama da ba ya haƙoƙi kawai da duk wata gaba a cikin adam idan wani ya tabbatar da ita to wajibi ne a karɓo masa haƙƙinsa wayannan wato irin wayannan babu buka da suke biyawa da a ce akwai bukatar musulunci ga kowane rai zai kuka da kowane da kowa to gaba a cikin ɗan adam guda da yin ko da cikin za ka guda domin Allah ko da cikin sarki a wanda yin cikin da ya ce ya yi wanda dina wani kutuba a yau kuma ka sabu in kanta al'auru da hauru wa yaku bil'adu da nan kuma yake wa kauna a layin fiya annan nafsa jinnan wa ra'ayar layi wa nafsa bil'adu wa tsohuna بالأذن والسنة بالدين والرجل والإنسان أروى لما تعلم بيت الله هو في الدنيا قاو da ana yi wanda ya zo da wani jini jima a goma wanda ya gaya a wani jini wani ya ga a jima a cikin ma saboda haka an wani da matsalolin da ke damu a goma na a kan abun hannu ko abun duniya a kan waya sai mutane su cire ma raba kai da rayuwa inda an ce akwai bukatar musulunci wanda ba ba ya fito da bakani domin ka kace da yi na farko dai ka fito ke sa da na abu da kuma yana da mala wanda ko wanda ne annaba da zai fara ya ba ka umarni ka tsara mun ku ji da dole na su yi gobe ne wa mun ku ji da dole ma ya yi gobe ne ko wanda ne idan ka tsaya ka ga wanda zan ji abu ne ba da dukiyar da za ka yi ne ba to da ta akwai doka sosai kullum suna yawan wannan magana cewa da bidiyoyi da wato gidajen rediyo mu ba dai ba ba mu ce abin da ya dace ba wannan rashin da ba kullum zai ce ke ba ba a wani mun da mu ne kamar tsaya a wannan kawai ko ya ga wani ke da ko wannan hukunci ake ba idan ku duba sana'a Qur'ani ba ku ba a kai ba idan da rediyo ba ku ba ne zuwa zai iya gaya wa da zai duk wanda yi tsara da haka wala ne to amma mun da ya yi da ne ba za ka duba dukkan da kuma zuwa da ya ce a gari kaza ya yi kiwa sunata sun yi kaza ko sun na ko sun yi kaza ba wa wuri saboda haka abu da wurin da ya yi to wanda ya yi ba kawai wannan shi ne to kaga abu da ya zuwa ne guda muka samu cewa wannan ya tsara hakuri na rukuni ma a yi da abu da ya kama da a ana cikin mali da rabi Allah wa an a farko daga an san mali Allah ya tsara masa ya ta ne shi kasarar da rububiya wata bai wa Allah ya ce kira rububiya ta kanya me ta kanya wato ta kanya a wani hakuri ita wannan rububiya ɗin jikin rabin ita ake kira ummu halisa jikin turaka wadda wadda aka yi shahada ko kuma binci ko kuma harin cikin sarara din shi ne wanda aka yi wa aka yi wa shahada a yakin badar sai wannan mahaifiyar ta da tsaro da ake kira waye ta to da cikin daga wato gida sai da zuwa kuma na bakin karatu da ziyarar su da asibiri an hadisa ina so ka bani labarin me yake me ne labarin hadisa sai ce kenan saboda haka fa in kana bin jannati tabarru wa aqtasibu sai ya rasulullah ko kuma wata sabbi idan yana aljanna na yi abun ne mulada ba da jin wani in ni an mace hada ne ko abun alfahari ne idan ko ba haka ba sai in da haka bin buka to sai da yi kokarin wato ba da kuka cewa kukan abin da zai da yi kuka shi ne rashin yi wannan shi ta amma idan an bar shahada to za ta yi hakuri da jimla da abu da nan to shi ne abin da ya kawo da kawo cewa an mata shahada dan ta yi maza in ba a yi mata shahada ko za ta kukan damuwa a kan cewa ne za ta yi shahada a yanki maza ita abin da ya kawo da ita ce ruwan yanzu to shi ne yake cewa wani a amadu ana sai mali inna ana tsammani yan uwan mahaifin ana tsammani domin ta ganya ga rahoton da yi da shi ne tsariya da a jariya da jiran nasa ta karya haƙorin wata baiwa daga cikin mutanen madina ita wannan baiwa ta karya haƙorin wata baiwa daga cikin wato mutanen madina faɗalama da kwanwar isa sai waɗannan mutanen da suke kula da shi suka nemi aiwatar fitali sai an biya abin da aka yi wajen kotu na da sai an biya shi sa wasu kamar da jariya ya da cewa wajen mataki a kawai matsala ya fi da nauyi sai an san nauyi da yake koki wadda zama da kawai da za ba ta wanda ya sallallahu alaihi wa sallam ko ba ta wanda ya sallallahu alaihi wa sallam ba har da shi da za ta nan da bisa sai suka nemi sai an yi kisashi an tsawon za a ba wanda ke wannan baiwa suka ga hukumar da mai da rasu sara annabi wa da umarni zuwa ga aiki sai fa kana ana bin nabi sai ana san nabi yace amma ana bin mali wato amma ana bin mali shine wato babban babban san mali la wala yace la wala la tasaru kunniha ya rasulullah ya rasulullah ba za ka kai da hakuri da bayan ayyukan Allah أقول يوم وجدنا فقال على بن الحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس يا أنس أتبع رسالة الله يا يا أنس كتاب الله كتاب فسني في وامي أبو المكتني أدوها لا يجيني كتاب الله kai kuma ka ga ku ga ko ma ce ka ce wala wala kai ya mata to abin da muka sani a littafin Allah ne ya za ka ga mata ku faradiya ko wannan mutanen da ba kawo ba su ke jinya da abin da aka yi wa yan uwa su kai a kuma ta ba a kai da nan wakalin alka ko kuma barabiyar kawo sai mutane ka da wannan mutanen suka yi jiya cewa su sun sako inda akwai mortality wani canji bayan cewa in ba ka tashi ba su za a biya biya sai ka sako ka ke duba kuma ya jinya da abin biya shi ne al'adda mun bi wata alwajin kafin azumi cewa al'ad bi bi ilhamda shi ne kamar wani rana na duniya shi ke kira al'ad al'iwa ko da bi a kudu wani mutane ne da bayan an gane ko yawa ko kuma yin mutum ne ya aka ce mata dari biyar tana zuwa sai ga ra'ayin nan baya yi ai bai ba ka ko dole za ki mayarwa kuma da kamar ba da wani sai kan ba mu wani abu da rage ma da shi ya yi kira nan wani abu da zai ba ka da rage da shi zuwa ya fito inda abin da kan yi da da ka'ida an tana da wani matsala ɗari hudu za a ce zai ba ka da wannan tsarin ya yi kira nan wannan tsara da ake bayarwa ita ce alama aka ce kira da alama alama mai hamsa kuma a hanyar sosai da ake magana ta da harshen kwanci to shi ne yake cewa sai aka ba da wannan ala shi ne za mu ce jiya amma dai ga asalin da fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillah sai aka ba da salatu sallallahu alaihi wasallam ne a cikin bayin Allah akwai wanda man akwai wanda law aqsama ala allahi la abara da zai rantse da Allah ya ce ba ne shi ya da ne da ni ne mun san hukuncin Allah ne shi ya bane ne daga yau da zuwa san da yana yin wani su da wahala da zuwa da wahala rantse a kan wani abu cewa wallahi za a yi kaza da wahala yau da haka akwai yin wa'ina mutane da bai da makwabta har kiyama da zai to an yi na da ya cikin waɗannan mutanen da suka yi rantsuwa da Allah Allah ya ce da su ka ga dai yanzu da mun yace yanzu da wasu wallahi yau din nan zai yi da to ai ba ya da ni da Allah ya ce babu ma yi ba to a wannan hadisi da ga zamu yi za mu koyi abubuwa kamar haka abu na farko shine wato tsoratarwa ya gani da kushi a gani ko yau wato kushi ne ya zai ba ba wanda rubai ya cin dauka wata baki ta gaya wata ko shi za ku da ake gaya wa mata cewa saboda ku ne da motsin kuki zartar da hukumi namiji kuma yana nufin wato numfasawa kafin ya zartar da hukumi idan kuma hukumi a ya yi wannan jirin alkhairi da wani lokacin da aka kuma kan suna cewa wai tana magana ba kun shi kaza to ai shi kun jina da yake abu abu idan ya mai da wani dani ba za ta ji ba shi ma da kinsa wato bai da dani to ai shi ne shi ya wuce shi ya ba kun da ya wuce shi ke to ba za ka in kika ba ta kika ba ta to alama ne ba to shi ne kun yi abu da kaga ya yi yana ga irin wannan wato wani da yawa wani da bai tafi na gida gidan gyara hali za a kuɗi ne bai a ce ba a yi kuɗi ne da kawai sosai sai ga kawai wani ya dauka ya wani ya yi wani suka ce wani ajiye ba kuma ba da biya da wani amma ranar da ya wuri ne zuciya da ba wani ne ba sannan hadisi ya nuna an so a yi wato abuwa idan ki tafi ya ba kaga musamman wanda zai yi ba da ba ba a halin abu bai sosai ne sai ka yaje ba cewa a ka koga ba da yi ba za ka yaje ne ba sun ka dama ko ka yaje zalibin ya nuna haka sana hadisin ya nuna an so ka nemi albarma yayin da mutum ya bada ya bada cikin wani abu da kuskure ba ne gan gaci ba kaga jiwa wannan hadisin na ai ya yi wa bayyana albarma ne saboda ya san ba halin da wani da ya ta hannun da cewa tana yau ka ba muku ta bari ai ba wani ta bari amma zai yi sosai ne kawai mafi yawanci za ka wanda ko da ake ba mu ta ne yanzu a littattafai na gaba da ba ne da na za ka ba ke da yin dole har bangaren da ma mali da jami'a da duk kawai sosai kawai za ka ba dole za ka ba ga ya ma da ɗabi'a ce da ma ko neman mata ba ko neman maza ba ta da ilimin tsayi to wannan tsautsayi ya ba ya faru da shi bai kamata kai wata yi shi ba bai kamata ba sai an zuwa ba a fili ka ja kunna da kuma wata kila kai ma wa shi ba sai ya buga da a matsayin jirgin lafiyar da kowa domin ya san ta wata laifi da su ya kamata ya dora wa a fili amma ka rufa maka saboda haka za ka zama tsirgin da rage cewa da aure kuma wannan abu ba zai kuma ya jaya ba wani ne da yi dole yana da wani mutu kwarai da ke a ta abu da ya jaya ne aiki hizba wani na abubuwan suna da kyau maganganun su abdullahi da wani a lamun su sujani da sauran ba da yake a kan abubuwan nan ai akwai wannan sanar da ake wannan ne tsatsin da ake samu wani tsakar da wani in dai kai jani ne in dai kai ne da awa ne ya kamata da kyau akwai lokacin da za ka zo wani wato ku yi ku fitar da shi ya wani abu sai ka yana wuya bai taba ba ka taba ganin da abu ne da yau sai ka ɗauki ne amma idan ya zanto ya san ta gani to sai ya kamata ka yi magana in dai ya tabbatar da cewa ta gani ya rasa ba ka yi da zai wuya wannan domin kasa halatta ba su zai kulle amma idan ya boye to za ka iya ɗauki ne in lafiya ba kuma ganin sa za zai gaya wa ba shi ba baka kai amma ko kana ganin so da yi to amma dole ko ko ganin da yi ko ya da to kana yi cewa zai da duka da wani ji wannan ai ba da yi ko cewa abin da yi ba sai ya amma shi ne kai da eh bare kuwa duwa ne da ba sai ko ne da ba da sai jariri da da ko a ce ya wannan da za mu zo da ai babu ba zai magana a kan ba barima ba wai jariri ba kan barima da duk hukuncin da za a yi ai babu wani wani tsari da koyo wato mai kyau da ya kamata a duba duniya da irin musulunci Allah ba ba saboda yadda annabi a annabi ne zai tafi da ajiyar mutu bari kuwa abu mai yin nan da su zai wula da yin da bi mata ajiya kai ka kawo zuwa wannan tarbiyya tun da kake shi za mu kula da suke ba ta wanda da yau da suke wa kuma da kula da dabbobi ka taɓa jin wannan tun da kake annaba ce da ni ya yi canjin ya mutu da biyu ya wuce ajiya cewa bare ya yi zaka kama ya ba mu da ruwa ba da ni haka haka ya rika gaya mutu ya abu mai ya ba mu da ruwa ba da ni ya wuce ne da mun sun da ya mutu yana ba yana hawo kujeji kalaba ba ta mutu ba sun su ne yau da aka wuce biya kan jinje haka to shi ne ba mu mai ba ku gani da ni da mun mutu to ga inda ba mu ne magana akan abin da yake halatta a dole da zunubi abin da yake halatta a dole da zunubi عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل اليوم به مسلم ولا حدث عذوبة دين مسلم مسلمين يشهد أن لا إله إلا الله wanda yake da ba ba ko da tantance da Allah wa anni rasulullah kuma ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa ni ya salatu sirri ya huwa annabi bin wanda yake annabi wanda ya kawo ma hari zai kwace ba wa yara ba kani ka kwace ka wani ma jinin ka a banza yi a banza yi domin kai yadda abu biyu ne ba da da rakar zuciyar ne kawai dai maganar da ya ake shi ne a gaskiya ne ke ba ba haƙƙi ba ne al'umma ta ɗau doka amma kai idan lokacin da ka kwace ka garin kwace ka su kake shiga ka ka banza ba ko a dokar turawa domin akwai tsara kai ko sai jibin da suke mana akwai a bayan haka kawai ya kamar yadda yanzu mata za ka kuɗa da suke cewa za su kawo a zo a ko da ba kai wani kawai jama'a su zo su kake wannan ne ko hukuma da ta haifar da shi domin su yau suna ake kawo a ne idan ba ma zo ba kai duka wani a tuba kun san da yake nunawa da za a al'umma ta ba ɗaukar da biyar a nuna ba ba ba ba ko wannan mutum ba ne duk wanda ya san da ya nan aka ce ba wani da aka yi gaba ɗaya da kuma da su ba wannan shi yake nuna kullum kana ce ana magana an kawo da kuma da kuma daga cikin lonin jiwa ɗan ba ruwa za su iya ba wani ba ba rawa ya wani za su iya yin jisa wanda me yasa hukuma ba su wani da jiwa to shi shi ne illa kawai shi ne illa inda ba ma muna da abu haka ce abu ba ta koma ɗaukar da yau to gaskiya da jiya ba ya nuna ba mu nuna wanda wanda da jiya wanda kuma mu nuna babba Allah ya ce zo da haka wannan ji amma da aka yi ba kana yi irin wannan tsarin cewa duk wanda aka kama an riga an yanke hukunci cewa dan fashi ne akan yi kawai shi kenan wallahi da za ka ga an samu gobe ko ba ni ba za a samu gobe ba ma yanzu yanayin da ne yi kowa a da zai yi duk wanda ya gudu duk kowa wani tsarin ba kafin ma a da za a kowa zaga da aka koya yanzu ba kawai za ka za a nema da za a koyi waya an zai siya ba da ne Allah ya ce da wannan shi ne sai ne a annabi ne nan duk wanda ya gaji a cikin da rabuka da yawa da kila ta ruwa da cikin da Allah ya yi da wannan shi ne wanda aka yi wulaci mai kashe da ba a kashe shi to lallai ya sauko da rayu da rayu da shi ne hayanin ya kuma da alba ya kuma abu da ake amma ana ce ana ganin yanzu al'umma tana kallon hukuma tana ganin abu karewa ne amma Allah ya ra a da tsari cewa duk wanda ya kara kallon wani lafi ba ana cewa ya kara da ba wani ya da adawa ba ba a duba su gina dole cewa a samu wanda jawabin mummune su zo su kallo to ya ka tabbata su goba rawa maya in ba da yawa wanda zai yi wani wanda ba zuwa yi wanda mutuncin waje yi aka ce a kara jama'a a yi masa kula da hari a daidai da in guda da za yi ba za ta ba a kan guda da ta yi ji a da da ba a gani a kamar da ba aka ce za ta kuma yau kuma biyu ba kai ba in dai a kuma yi a ba da da zai yi cewa ba za ta ko kuma yi ba a kan kuma yi ne na yi sai sai in kun yi kuma yi ne da yi da yi da kada to kai yi da yau ba a ji na Allah ba ba da da zai yi da yi ba ka ji ba sai da jarabi amma kun yi ba da Allah da ranar lafiya lalle a samu mummuni a lalura a nuna a goyi bidiya ko a talabijin kowa yana gani lai cewa ba marayu ba ya za a hannu a gani ai shi kisan wannan yaran ba kowa yana gani ba suna ga nuna wa da gani wannan ba sai ya fasa ba ba wanda yake tsarin da wajen duk duniya eh tana yin zuwa a duniya ko hukumar malama ni na ɗauka a siya ga juna ga ne na hukumar malama za ka gana ga karin zai ga juna ko ruwan a ji wannan an ce ji an gano da jikin mutum ne iya sai a gani ga juna a ji hukumar malama to a wannan lokacin a ya za ka gani ne ga ne ba ka gani za ka samu yau sai dai mutum ne ya gudu idan ce ba wani ya gudu ya bar garin kawai shekara a zaba a bai da wani saboda haka ba daidai bane abin da hukuma take yi da gangan kuma ɗaya daga cikin illolin wallahi siyasa ce kaga yanzu siyasa ba an gama banka ba to na baka wanda suka rage a hannun sai suka lafiya da ba dama wasu na fara da junan banka siyasa domin siyasa ta lafi kuma sai an ce ka hudu ko uku dole a kafin a dawo to da haka wannan baka man dole a ci gaba da amfani kowa ya san ba shi iya da masu da makarai babu in kuma akwai wallahi kai roma ne ko biya wanda ba mu kamar da gaskiya akwai duk gaba da yake to wannan ba za mu fara dai ba wanda dan wallahi akwai wasu biya kamar da wanda da suke biya ne gaje da mu kai to an ba mu da gona makamu suke ne ba za mu kuma kan ruwa Allah ya tsare fito da haka wannan shi ne wata yi mutane da kuma wato wata wata wata wanda ya taba aure wata nan shi kawai shi kan sanin shi kan wani bayan albarin bi ma'ana a tsari ya murko da ne da shi ko kuma ya tare da mana wata ne wani bayan ne da shi dole ke fita da yaki masu da ke a tarihu a tarihu jama'a wanda yake barin jama'a wanda ya rida al-mubariku lil jama'a a wajen ruwaya to shi ne dide ne saboda haka wanda ya rida shi ma kake shi wannan abubuwa uku sun ce za a kashe mu amma an ba wannan ba to sai ka ba wanda ne da ya nuna za a yi suna kamar da mun bada misali a wani karatu to a ina asali ne wanda ya afka wa dabba wanda aka same shi ya ji yana zina ko yana lalata da dabba annabi ya ce a gaje kuma ma ma dan luwai da ne yi da wanda ya yi wannan sun za su tsara a kan wannan cewa wanda ya halatta a gaje amma bai halatta ɗau duka a hannu ba suna yara da wannan amma ko ba wanda ta yi wannan da wanda ke da shi ne hukuma ɗaukar duka a hannu bai halatta amma wallahi wanda suka bayar ko ba hukumar ita ba da wannan in za ta tashi sai ta ga da gaske mu je da ganin barayin waya suna hudowa wanda ya zo da barayin ya kwace wani waya a kai shi kotu ka gan shi ya hudu mu je da ganin suna yawo shi ne kawai wata rana mun kai zuwa da wannan din mu um yara da suke kaiwa wajen wani aji shekara uku ke nan baya shekara uku ba yau da aka ce na zauna da um shi um oga wata fitar cewa za mu yi bere za mu fulani sallah sai haɗa da ya ce ga wanda ya da abin hannunsa ya ce kawo su muna da su ya kawo su muna to kuma mu ka biya da su mun bai da yawa kawai ya kawo su bayan sun zo wannan sun zo mun jire mun sai da wannan ya koma kawai ya kawo su biyu kuma a ga dole da wannan ba rayuwa ya ne da Allah ba mu su da wannan kudin da yayi ne da su da Allah ba mu su da haka rayuwa ya ko mu su da Allah ba mu ji bai da ya ko dama su ne da yake ko da yake da ya za ku zo da ya a ga wannan suna da wannan ce hawa saboda haka sabo nan dai ai ka ce magawa barza ke ba ko barza ne saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata da ya ce hukuma ta tsaya a inda ka wajen ganin duk wanda aka kama zai je da fata kawai a wannan shi ne ya ke ba ku jira yana jin nan al'umma da huta da ke ganin Allah ya kiyaye Allah ya kare ya dai a ji a dole fitowar da ga gida da ta shi kana wannan idan amfani da shi ne Allah zai ka daba wa hanyar an fahimta da shi ko sun yi nan ya ce ba da zuwa zuwa da ya ce ko kai haka za ku sai ni daba haka za ku sai ni la hawla la quwwata illa billah abin da za ka yi domin illan shi ne kai da mutum ya rika yawo da makami shi ba illan shi ne aka zo to sai ya zaka gane ya ga shi wannan ba ba za a fasarci ba kamu a zuwa da wannan mutumin kirki bai kada mu laira sai dai bayan ka mutu a faɗa sai na gobe yana da mutum cewa ya kamata kowa ya rika yawo da makami a wajen da matsala a laira jami'an tsaron kansu sun kama kai wannan ba za ku kuta ba za a yi waye ana ta ba a kusa haka za a yi yi ba zai ko ne ba ma hali ne yanzu na babu Allah ya yi dole ne babu jimu man sanna kasla babu da yake magana a kan laifin wanda ya fara sunnan da suka kai kun ji illa da abubu dubara ku ji ko lolwa da abokan da wata ibada ala sai suka kai عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما ولا تبقى لا تقتل ظلما لا تقتل نفس ظلما kai a kashe wani rai kuma za a taɓa kashe wani rai a wuta zalunci ba illa kana da mai adam al-awwal ba sai sai rai ko ya kasance ko tibul ba sai sai nauyi ya kasance a kan dan annabi adam na farko eh in dai ha wato daga jinin da aka zubar da ko ga wannan zubar da jinin da ake wannan kaya da ba a da farko wai sai muna da tauda dan duba da muna da tauda ɗan da ma sai kai to da haka wannan shi da sai ce ya na huwa wani mantan da kalla annabi ya ce ba mun shine farko wanda ya fara sunnan da kisa kai kin zuwa da mai da ko واتبع عليهم الله بن ادم بالحج اذ طلب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين قابل هابيلا وين تلك yawwa kowa ya rage halina domin ba ka taɓa jin wani kalina cikin mutane a harkar wani na cewa kalina zai da aka halin ƙaƙaƙaƙaƙi da ya kake halin ka zo za ka manta ba kawai da kafin za ka ga ina ka ji no kari an ga duka kafin da ba shi wanda yawa yake ne duka ne da suna da farkon sunan da farkon kita ba eh eh ka ga gadi ro ka ga ya ce kabiru wato ne mun ce ne zo da aka ji wannan duk da aka yi da kai ya ji an ba shi ibnu yana da fatan da a cikin wancan da ta amma kali da ya biya ku zan ma a yanzu a Najeriya Allah a a yi to ba ka ji a duniya ba ga shi ta ne ka ji ruwa da jibo ga su ga kawai duk wanda ne duk wanda ne kabila ina kabila ne ke wannan kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye na Jadi waktu itu kalau tak awak nak awak, Allah kata ni, tuan ni, kata wanda hadisi da muka biya yana magana a kan irin girman da ya kuma ji girman da ya kuma sannan abu da duk wanda ya fi duro na abu ta tsada ko da yi wallahi ko ya ke kara da yi a kakashin kasa wasu na kai wanda abu sun yi ba ya ba da ne kar ka ce ka yi wala wala sunan addini ne sabo ba ruwan kiranar wuri ya kasa so ba duk abin da za a yi kokari da kai ko yi da alama da islamu to wannan kuma duk lokacin da aka yi ka tunan da abin bazana da islamu da nasu haka falahu ajruha wa ajru man amila bi hadhihi ila rabbil qiyamah haka ne shi ba wannan wa tunan da islamu kayya bada wuzur wa wuzur man amila da ya yi ya shi ba idan ba za ta yi ma haka idan dai dai yi shi ma haka kaga ya kamata mutum ya aike abin da zai ga ya yi to ke wallahi wallahi da gurbin da wata abin da wai to ke biya ka ga wanda yake cikin TikTok ai shi ma a gurbin yana lafiya ta kabila yana wannan lafiya don ba wata tsara a duniya da waya babu shi za ka ba har da amerika zuwa yabo akwai kasashen da sun yi barin gaba ɗaya amfani da su sun yi su sun yi soke gaba ɗaya sosai kuwa an shi ne dama an kai amfani da amfani shi na yin wanzar da bin islam da zan ta haka da shi muka bara amma wani abu na wannan sun ne zai shaka ne ya yi kamun ka wuka karatu a cikin ai ka bar rawa da bota a guda ta hiyar ko ba ka wani da mutum ya mazo shi ma ya mutu yana zuwa wurin wadanda ba hutu ne sai ya zo wurin masu wani tsara ko ba su rawa da ta fara da nan ne da ya wuce da gaya yana zuwa da sai da wai da gaya ma ne ko mutum da ya ji wala kallo sai ga yana zuwa ka ji ku kai ma sai ke da a ba ko ya da ku ko ya da ya da ina ƙara lafiya shi ne wani magana ba kuma waɗannan mutane ba kusan cewa da yawan ɗaukar nauyin da ake ba Allah. Da ka ga yanzu wanda aka yi motsa sosai dama ɗan cikin cikin nan gaba ɗaya ita ake gaba ɗaya da lafiya ne. Waɗannan da kake gani mara kafin yadda kake gani suna da wasu abubuwa. Ai manufofi ne su Allah ɗaukar nauyin da ake. Musamman wanda aka fito da abu da ƙungiyar ɗan da ta samu Su ake tattaunta kawo yi fi wanda za ku da rawa a nan cikin jiya da yi kuma suna da wasu da ba wani da suke yi shi ne idan ta mutu kiyar su mutunci kun bai ka ku ta yi gaba za ku gano idan kiyar su mutunci wata taba wani sai ta za ta ce to a yabe da ai abin da take so ta ya samu domin ta take a samu kwamiti ko kaza to duk da ya riga ya samu jami'i ya riga ya ce da aka ce ta duba dole sai ya san uwar da dama aure shi gona wasu da tana suna wallahi da lai wato lullun guri ce duk da ta duk abin da take so a kan shi ke nan domin in kana so ka yi suna so ka yi ne ka kana ba ku ga wata da sai aka rufe aka rufe mata bayan wannan abin da suke aka rufe a kawo min nada sai ta kuma buɗe wani sai sai wani abu daban kuma wata da zuwa muku da ta kai ga gidan yara na ni da aka fito da zaka je da zai yara a masallacin murtala da ta fito da ta ba aka wuce da ta fito da cewa a zo a ɗauke ne yanzu da wanda aka wuce cewa bikin lai za ta fara yara shi ke na yi ba ta gama to a dole ta gama abu da take so ke wannan aka wuce da kuka ce da yawan da zai zo da ba a tafi gaisu a nan sun ma kuma wata da aka rabe su wani da ba su yi shi gare ya fi kawai ta dawo a ruwan da ba amma ya zuwa cikin tanta yana ta shiga shi ke nan abin da take zuwa a biyar da ana biya abin da ba su ke yi ne kuma sannan zuwa ƙa'idar wadannan masu nufi ba zan da ba ba ruwan da da jami comment ko ko yi a kawai yawa ke kan ko su shiga ne ka kaɗa kowa ya yi tsora da kyau shi ne wata ba ruwan kai da ke kai comment ka yi jiri shi ke nan kawai abin da ake so ke kawai Allah ya kawai to wannan shi ne abin da wani yake gaya mana duk wanda yake tsiri wani abu da cikin kaza to ko bayan mutuwa da kaga wanda ya Allah ya tsiro ya je gaba da fara ai ne kuma wannan abu ba kai saka ce kowa ya goge ba ba kai ta ba jiran da aka ga doki jikoki da jikota ta abu nan da gani wallahi da ba ka wani abin da ake gaya wa kullum mutane ke yi kokari da shuka a gare abin da zai zanto ko da an tuno ga wato jikokin jikokin da sun tuno ga rashi ba addu'a wanda ba wa Allah Allah ya kawo masa lafiya wannan bai wa Allah kaza shike wata da ji duwa daga gani ta zu suna kallo an sako tana da ya cikin ruwa da kuma ya ji duwa ne tana ruwa ya ga nan ba shi da ji duwa sun ko ruwa da kuma da ne jira ne shi ne ko ya yi ko ne ya aka san kuma ya wani da ya ji ko da ganin wannan ba ta yawon da zai ta gaskiya da an yawon da zai ta wala da wani kalu ba da kin zuwa ke ga sun yi wani abu amma ga gida sun da take yi wallahi ba hauya dan nan wuri da kin ga nan da wuri da wani dan da da da zuwa to mu ko kana wani da kai akunan da yake da mun sunan tana tilawa ana yi tana waya kalu sai wani ya rubuta a da jawaban ba da yawa da yadda ta ba ta yi ba ba Ako, da gadon ne ne? Da gadon? A shi ba da yawa da yawa da yawa da a wani lokacin. Yawa. Yana yi. Ya ba da kai ba. ये जो ये जो विवाह हो रहा है ये अवधान जाने दोनों जी तनाव लेकर जी himali ikiwa kiai rai kila siku dia kiai alam kepada wala huwa dari kiai wa bukan wa dunia ko da ake wani cewa mutum da shugaban cewa da shi ne da kiyaye wa mutane abubuwa biyar kare da gida ya hadara ka kiyaye wa talawukan mutum da dukiyoyin da addu'ar na wurin da aka rinsa ba so da haka gaba ɗaya da zuwa wanda ya kai wannan a cikin biyar ba wanda ya kai in ka gana a wajen dukiya ya rage da alfaji babu guda za ta da kima lil'akhirah babu da yake magana akan sakamako da Allah ya rubuta sarki zai ba zai biya rana alkiyama ta tsawo wato a lahira wa anna awwal wari qadi bainan nas yawm alqiyama kuma rai shi ne farko abin da za a ba hukunci a hukunci wato a hukuncin dan adam to da ta kare da ba jini amma a hanyar ta ga ruwa wacce ta dauki menene kana عارف ان ان اول ما يبعثه بالعبد يوم القيامه وفي تاثير لعباد الله سود عبد الله حتى تغلب هو هذا بابا لنا جاء haka wasu da jilla wannan na unguwar babban zafi ai kaga wato ko da ka wa kare da rage a wani tsari da samu na da sauran Allah ka san yana cewa Allah ya tona biyu da sai zai tona da shi ka san matsalar hakkin rai kuwa musamman da kisa wallahi wanda yi abu da ke yana nan shi wani zuwa saboda mutane duk wanda ya yi ya san shi da zuwa bai sauki da ya ce Allah ya dole ba wani kwata ya yi wa Allah ya ci ne mutu ko ba ka wani sai ka rika jin abubuwa da dole ba to ka san masu mutane to iya wani na kawai ba za ka wani su huta ba wasu da kuke yin cewa sai kisa ce ba su bayyana ba ko wani abin da yake zuwa a cikin abin da ko da shi wani abin kwaje shi shi ka kula da ba ce ne ba amma ana yana baya ba baya ba ake rai ake rai haka kawai kana neman alaji kai baka zo wa kowa komai ba baka dafa wa kowa komai ba amma wani zai yake ne sati biyu da wuce mun yi waya da su zai kawo mana da katiba amma ya jira zuwa da ya za a kawo nan da biyu suna suna jira kawai sana'a mutum sana'a ya koma ne ne yana sana'a kamar ba ku da to shi za a saba ake da ranar sana ne ne rana da kiyama ai da jini zai kai kaga sun zo ga ba kula a wuya an zo ga ba a kan da kare to zai ta yi wasu jini a tsakuwa ta mutu tsakuwa zai ruko wanda ya zo ga wuya ya ko jini dan ni ba ka tare dan dai da ke da ke ji ne ne masa haka to me yasa kike ji kike na hukuntar wancan ba da rayuwa ko ya ka ba Allah ya baka abubuwan sana ya ba ka tsohonai kana biyayya da shi ya kuka buɗe da wuri. Ko ba ka wani kuwa. Abin da daga gantar da yana neman halayyarsa ana amfanuwa da shi yana amfanuwa da mutane ya fi ya buɗe da wuri. Shi ke nan ba. shi abin ko jiya suna masallaci mutala kan da yaro zai tafi dakata a asibitin mutala ne dai wani lokacin da kuma sa wajen yaro zai tafi dakata yana da janda yana gaya wasu a nan kasuwanni da janda suke yi ke cewa ke waye ba abu ba da amma ni ina yi wata jawo Allah da zargo Allah ya yi wa mutane Allah saboda in kana yin wasu abubuwan da wato suka ba zai ko suka ba a wato domin Allah zai bayyana domin haka kawai ka ba da shi kana neman halalle ko za a zai ba kana neman naka da kanka kana da shekaru ma mutum ya bai da hankalinsa yana sana'a kuma sana'a ta karfe ka kada ya yi ne ko haka shi dan kaga alama cewa da wani da ne kawai inda ba a komai na ko wani da ya yi ba ba waya ba mutum ba abu da ya ka to wannan shi ne aka yi ba ba abu da za a ba da kuma ranar kiyama wannan da sai shi da kai su za Allah ya ba da to nan ne wannan ba shi kake sai dai kawai ku ga an janyo mutum ya janyo yana da ya yi kuɗi san da yake me ne wani kuɗi san kuɗi maka talai ni na tsuwa a lokacin lokacin da ne wani kuɗi kuɗi da ya yi ba ku da ba to shi ne a wani bayan ku ga wani na bai ba farko abu da za a bayar da mutane da tsari a kansa hukunci a kai ne a kai ne kuma ya fi mu'mina muta'ammida fa jazaohu jahannam khalida fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa ajalahu adaban azima abubuwa biyar Allah ya dana da wani su wanda ya ga mu'mina da gangan da wannan gangan ne ne ba abu da yi to sakamakon wanda ya ga shi ne wajen jahannam khalida fiha Allah ya tafi da wani وكتب الله عليه لعل يعبدني ولعله الا ياتيني مساء البركه sannan abu da kake yi wa hajjar da mu azabar azima ya dana da bar azaba mai girma Allah da girma mun ke da azaba mai girma kai ko ka san girman da ya kai girma alim na malai to kaga wannan shi wannan hadisi abin da zamu koya a wato kada shi ne girman jahannam jinin girman girman jahannam jinin wato dan adam girman jahannam jinin dan adam me yasa za mu muka gane wannan saboda wato kasancewar Allah ne fara da biya na aljiyawa shi ya ce da nuna cewa lallai shi ne mafi girma da cikin al'amura domin da ke biyu a baya duk sauran abubuwan maza ne gaba ɗayan su ba wanda ya kai wani ba shi ne babba sannan na biyu cewa hadisin ya nuna lallai akwai alkiyama ba dai su wanda ya yi yana ganin ya jawa misali a duniya to akwai kiyama ranar cin da zai inna rabbaka la jami'u Allah ya rabu zaka ta yana jiran kowa saboda haka in ma mutum yana ganin ya ja a wa kiyama ba mu rubuwa kowa nan zai tsaya بعد تجربه تجديد تعليم الدماء والأعراض والأموال بعد ذلك وقال عشان تجديد وكورا قال كرم فهرمك زوجة المتعب kaga yana magana a baya da kuma yanzu ƙara gaya wa zuwa ba zubar da jini babban al'amari wala a ba da mutuncin mutane zubar da mutuncin jama'a shi ma babban al'amari wani abuwa ne da dukiya ana yi ba mu haka mu bai bin lahari ke na shine yi ba ka rabbi Allah ta'ala an annabi sallallahu alaihi wasallam qali annabi yace azabatu ka hissa ya la hayati hayati yuka ka hayati ni ko ka hayati hakika zamani yana zuwa ga jiyoyi yana kaiwa ya komo kamar yadda yake yau ma kada ta sama wa ce wala kada ya yi ne a jade su wuri a jade lafi na aka da jihar fi ilayen ta yau ma kada ta sama wa ce wala ba da arba a cikin kawo zalai ka je mu kai yau kira ga wani wata ce suna ga wani alaƙa na kai wannan aya a cikin wata shawo. Tun za mu yana biyowa da wuta da yamu guda wuta wa wani kamar yadda yake na asali daga ranar Allah ya yi kusa mai da karfe. ya da ne a sanar da na ajiyar kara ita mai da kara da suke gani a gari ita ce ita ce zuwa da dawo wata goma sha biyu ya zuwa ga yi wani su ke gani tsada da da ita ai kuma dawo ba za a kuma mahala a kuma zuwa a zai zuwa da da ita shi ne ka rikta dawa ka ya ɗaki haka yake zuwa kamar yadda yake da aka ka sani ba wai da ita da ita da shi ne yin da ita mahala su ne da ka sani da shi ne ka rikta dawa sai aka yi sai watanni ya yi gina arba a cikin hudu amma a cikin da akwai watanni hudu ba da albarba kaza na kowace shekara hudun nan ne bila su ne ne talatatun mutawariya ne annabi ya ce guda uku a jere zulqada wa zulhijja wal muharram akwai zulqada akwai zulhijja akwai muharram su ne uku a jere kaza sha ɗaya na wanda kuka fara yanzu zulqada zulhijja sai sai na ɗaya kawai mahalar kunya a jiri ya ka je ne wa na zama mugar da kuma rage wata na nawa kenan bakwai ko gaba da bakwai ko da bakwai saboda haka mugar na kabilar mugar me za a ce jikina mu a su mugar wata kabila ce da ake jikina mu wanda rage saboda sun kasance suna kiyaye an gane su a wadannin da suke haramta a zuwa wa za a yaki wa za a komai su su wajen rasa su ga wani sai aka ce ko da an zo kan wajen da zai ya ce rasa su mutane da wani domin shi suka fi gida a duk kawai na mutum su ya goma ke sai ake cewa watan shi ne da ne shi ne wa rasa mu mutum allazi bai da jimala wa ja'abar wani ba ka gane ba sai aka ce wanda yake tsakanin watan jimala da jabar kaga da idi da hadin da yana wani wajen jera wadanni da shekara lalle idi da hadin da yake kwari domin duk annabi da rayi suka fara gano gumuda domin ga ya da ya wuce cewa da jera da gano a kuma ya da jabar kuma da ya ko jira da sai jabar yake a ayin jahalin haka annabi ya ce wannan wannan da kuke ciki wanda wata ne ya tafi kunna Allahu wa rasuluhu a'lam sai sahabbai suka ce abin baka ya ce sai muka ce Allah da wannan su suka mutum shi ne Allahu wa rasuluhu a'lam ba ta kada hada da nan na an dauke da ni da gaci sai annabi ya ce sai da muke tsammanin zai ambaci wannan watan da sunan da ba za ta ba ya ambace shi wani sunan da ba a karada ba wani sunan kada da yake a yasa da hijja wannan wajen ba wata da hijja bane ka ta tabbata ne kunna bala sai da ban ce haka da ya bari nan kada da yake ba yi bala da hada wannan kuma wanda gari ne muke ciki game da ni kunna ala wa ruwa suka ce Allah da wasu suka sani ba ta kada da yake ruwa ta da nan na an da wuce da ni bi gairi ya yi sai da kai tsammanin cewa zai ambaci wannan garin da wasu nan daban. Ƙara ce ce, Alaikar Bandata, Alaikar Banda, shin wannan ba garin da bane da maka ya tafi shi Alaikar ba garin bane, abin da ba garin maka bane, kunna bala, sai kuka ce haka ne ya wa aikin Allah. Ƙara ce ce, ba aiki yau min hada, yau wata ranar. kunna ala wa rasuluwa sai muka ce Allah da wuri suka ce ba ta kana annabi ya kuma ruwa ta zan na an dawo da jami'i diga yi sai da muke tsammanin sai an mutu wannan yinin da wani sunan da baki ba to wani kara da sama ke yi alaihi yawmul nahar yau ba ran sallah ba ko wani kunna bala ya rasulullah sai ka ce haka ya ba an ce ga lokaci ya rasa ya لكن يجب أن يكون هو إن شاء الله تعالى أول ما قلت لي أن المعلمة أنه يقول لي أنه يقول نعم وعلى الذين تجاوبا يقولون لهم وقع لا تجاوب هو وكيف البيت فتم لا يرون الجلاجة هنا وقال الذين تجاوبا يقولون لهم وقع ولا تذكرون وجوهي أعداء لا تجاوب قال لا جهل لا تجاوب مجرم الجلاجة لكن الجلاجة wadanda suka ga mu da gaskiya na cikin gaba iyayen da suke bayan ka fara mu da gida da cikin ba suna kuma da suna cewa da wani da wani kawunan ba wa da na kai wa da gina a shaɗe Allah ku da kuke yi da gona a cikin wani da suke wani wani suna kuma da suna cewa mun ma Allah da kari da gida da wani hanyoyin suna kuma da suna cewa da wani da wani ka Allah ku da wani kari da kai Allah ku ku ci da wani da kan ku da kan wanda ta ta aure da wanda ta aure da ko Allah da jalal Allah da nuna mana da yake da yake da wani kumin da Allah da nuna mana da yake da yake da wani kumin da ba ma ina da duniya hasana ka da yake da Allah ta ala wannan Allahumma tabi du'a ala wa ala wa kana li du'a ala wa ta'ala bi jinn wa ila qawli amin Allahumma ya ayyuha salam sallallahu alaihi wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أنا أصيب لكم إليك عمال الشروط السلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين. لا سافر على الجنة.